بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu jinmu da kallon mu a cikin wannan kafa ta tafarkin gaskiya gaba ku muna muku fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da mu da ku gaba ɗaya ya tabbatar da mu bisa ga tafarki madaidaici a yau saƙon da nake ɗauke da shi zuwa gare ku ‘yan uwa shine bayyana muku cewa tafarkin gaskiya shine daidai saɓanin tafarkin gaskiya kuskure ne ko kuma ɓata ne. Ku lura ya koyan wa musulmi ku sa ido game da abin da ke faruwa a cikin manhaji na sufaye. Wanda manhaji na sufaye yana kwashe da ƙarerayi da gurɓataccen manhaji da duk wanda ya bi manhajinsu za su kautar da shi daga barin manhajin manzon Allah. sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarshe kasance cikin bata Allah madaukakin sarki ya sabkar mana da mafi girman littafi bayyananne sannan ya turo mana manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar al'ummar shi ba haka kawai ya musu bayani kai babu wani alkhairi gaba daya sai da annabi ya nuna ma al'umma shi wannan alkhairin babu wani sharri ko sai da ya nuna musu wannan sharrin ya gargaɗe su game da cewa su nisanci wannan sharri da haka shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shari'a ce cikakka ba ta buƙatar ƙari ko kuma rage abin da nake so in kai gare shi ‘yan uwa shine sufaye addinin su cike da tufka da warwara yake da sharme da kame-kame da abubuwan da idan ka ji su kai mai kallo ko mai karatu za ka yi mamaki kai al'ajabi bari na buga muku takaitaccen misali wanda ke nuna cewa shari'a musulunci shari'a ce cikakka wadda ta daidai da fitra kuma ta daidai da hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin aikin hajji daga cikin aikin haji akwai dawafi dawafi na daga cikin mafi girman ibadu na aikin haji ko umara shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana yadda ake yin dawafi Allah madaukakin sarki ya shar'anta ibada ta dawafi da cewa a je can a zagaye ɗakin Allah subhanahu wata'ala su bakwai wanda ayoyin alkur'ani sun bayyana dawafi Allah madaukakin sarki yake cewa wal yatawafu bil bait al atiq kuma yake cewa ahdina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lit ta'ifin wal akifin wa ruk'a sujud haka kuma hadisi ya zo a cikin bukhari hadisin aisha aisha ta ce lalle na daga cikin farkon abin da annabi ya yi lokacin da ya je aikin haji ko umara lokacin da ya je kenan makka farkon abin da ya fara shine yayi alwala sannan ya zagaya baitin Ka'aba yana ya zagaya ɗakin Allah su bakwai kuma sanin mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama a sulhul hudaybiyya wanda ya faru ne shekara ta shidda bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga garin Madina zuwa Makka kafirai suka tsare shi suka hana ya isa garin Makka domin yayi umara nufin annabi shine ya je yayi umara ya zagaye ɗakin Allah. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girma, mafi kusanci, mafi ɗaukaka halittu a wurin Allah. Tare da haka sai da ya garzayo ya taso da kanshi daga Madina Kadiba ratan nisa da kilomita nawa ne tsakankanin Makka da Madina ya taso kan raƙumma ya nufaci Makka domin ya zo yi dawafi. Kenan kaga dawafi garzayawa ake aje a zagaye ɗakin Ka'aba. To amma me ke cikin addinin sufaye game da abin da ya shahi ɗawafin ka'aba ku sani uwa a cikin ɗariƙun sufaye akwai matsayi da makamin da idan ka kai shi ka wuce ka je ka zagaye ka'aba sai dai ka'abar ta isko ka a wurinka ta zagaya ka wanda kaga wannan ƙarya ce shirme ne kama-kama ne kuma abu ne wanda baya tahiya da fitra kuma addini ma baya karbansa dalili akan haka shine abinda Nasiru Kabara ya faɗa a cikin littafin shi Diwanul Haqa'iq al-Islamiyya wanda Nasiru Kabara ya wannan littafin da Hausa kuma yana kokarin tarjama da fassara abin da ke cikin الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية عند أكي دنغنا مع عبد القادر الجيلانشي ga abin da Nasiru Kabar yake cewa cikin diwanin haƙaƙar Islamiyya wanda yake tabbatar da wannan magana ta cewa lalle sufaye idan suka kai wani mataki Ka'aba takan zo ta zagaye ɗakunan su ta kewa su su bakwai saɓanin yadda addini ya karantar da yadda fitira ta karɓa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma yayi gaban al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam Nasir Kabar yake cewa a cikin diwan al-haqa'iq al-islamiyya yake cewa rana ta zo ta gida nasa mako ya zo sa gida nasa ka'aba ta zo ta gida nasa ta kewaye abdul qadir to kenan kaga abdul qadir jilani inji Nasir Kabara wanda Nasir Kabar shine shugaban ɗariƙar ƙadiriya a Afirka mazaunin Kano wanda a yanzu ɗan shi ne Qaribullah shugaban ɗariƙar ƙadiriya a Afirka to a cikin littafin shi Diwanul Haqaiq al-Islami yana mai yaban yana mai yaban Abdul Qadir Jilani sai ce Ka'aba ta zo ta kewaye ɗakin Abdul Qadir Jilani ko ta kewaye Abdul Qadir Jilani sabanin abin da muka sani wanda ƴan uwa wannan ƙarya ce ba gaskiya bane ba saboda in ɗaukaka ce da manzila da girmama ba ai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya garzayo daga makka ya nufa daga madina ya nufato garin makka yana so ya dawafin ka'aba a ce yau ya garzayo da kanshi dan ya je wannan aikin amma yau a ce wai ga wani wanda ya kai matsayi shi gida yake zauna amma ka'aba ta zo ta zagaya shi haka wannan magana ta zo a cikin الفيوضات الربانية inda suke dangana ma Abdulkadir Jilani wai ya ce, Ƙalatil auliya jam'an bi azmin, an ta ƙutubun ala jami'il anami, ƙultu kufuthun masma'u nassa ƙauli, إنما القطب خادمي وغلامي كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيامي أجنان abdulkadir jilani ke cewa awwaliyan Allah sukan cewa cewa shi abdulkadir jilani kutubi ne wanda kutubi ne a gaba ɗaya akan mutane gaba ɗaya kenan bai ma'ana ya kai martaba da manzila ta kutubaniya sai abdulkadir ya ce da mutanen nan ya ce ma waliyai ku kame daga barin wannan magana ku ji abin da zan faɗa muku shi kutubin nan da kuke cewa na kai manzila ta kutubaniya ai duk wani kutubi mai mini hidima ne kuma yaro na ne saboda dukkan kutubi yakan je ya zagaye ka'aba su bakwai ni kuma ka'aba takan zo ta zagaye gidana su bakwai kaga ko shakka babu faɗarsa cewa ka'aba takan zo ta zagaya haimarsa wannan ko shakka babu ba gaskiya bane ƙarya ne sabanin abin da aka sani ne a shar'ance sabanin abin da aka sani ne a aikance cikin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la shakka ko shakka babu na san ga duk mai hankali ga mai lahiyar fitara ya san da cewa wannan karya ce balma akwai wani ɗalibin yan ɗariƙar tijaniya wanda ake ce mishi abul fatahi athani ya yi lakca domin mayar ma abdul-jabbar raddi don ya nuna masa cewa wannan abin da babansa ya yi da'awa na cewa Ka'aba takan zo ta zagaya Abdulkadir Jilani ƙarya ce yana faɗa da izza yana faɗa da cikakkar waya yana dukan tabul da ke gabansa yana mai cewa wannan magana ƙarya ce na surka bare yake baya yiwa Ka'aba ta zo ta zagaya Abdulkadir Jilani sai dai shi Abdulkadir Jilani ya je ya zagaya Ka'aba da Allah ina ta kai diwanu laqaiqil islamiyya na malam Nasiru Kabara wanda yake cewa yana yaban Sidi Abdul Qadir yace rana ta zo ta gida nasa mako ya zo ta gida nasa Ka'aba ta zo ta gida nasa ta kewaya Abdul Qadiri ta yi kewaya Abdul Qadiri Ka'aba ta zo ta kewaye Ka'aban da ake sallah ta zo ta ke ƙarya ne malam nan bai ba a ya gaba
sai in ce da abul fatahi da gaske kai adalci kamar yadda ka faɗa farkon odiyon ka kacce za ku yi adalci haka nan ne ƙarya ce na wafaka maka to amma ka baro sauran aiki wagga maganar da ka ƙaryata ka tabbata cewa ƙarya ce da izza kana nuna ma mabiyanka cewa wannan abun ba daidai bane ƙarya aka yi ma ƙarya ce a ce Ka'aba ta zo ta kewa Abdul Qadiri kuma Nasiru Kabar ƙarya yake to nafsin wannan magana tana nan a cikin littattafanku ku mabiya ɗariƙar tijaniya yanzu ka diba wannan littafin da ake ce mishi addurratul kharida sharhi ne na alyakutatul farida idan ka duba juz'i na ɗaya a shafin shi na 48 daidai ga abinda wannan malamin ke cewa shi ne malam nazifi malam nazifi yana bayani game da matsayi na wasu daga cikin mabiya ɗariƙu ko sufai sai yake cewa wal afradul arba'a khassahumullahu bi umurin lam takun li ghairihim min ammatil aqtab fadlan anil awliya minha anna al-bayt al-mu'azzam وهي الكعبة المشرفة تطوف كل يوم سبعا بكل واحد منهم وهو في مكانه نمال النظيف كيتشوى الأفراد الأربعة wani matsayi ne daga cikin matsayi da sufaye sukan kai ya ce su wannan al'afradul arba'akin nan Allah ya keɓance su da wasu al'amurra wanda wannan al'amurra wasunsu ba su samu wannan matsayin ba da wannan al'amurra na daga sauran aqtab ko dubai kenan yace balle ma sauran waliyai bi ma'ana Allah ya keɓance su da wasu al'amuran da sun zarce aqtab da wasu daga cikin waliyai min hana daga cikin al'amuran da Allah ya keɓance wannan al'afradu da su annal baital mu'azzam lalle daki abin girmamawa shine dakin Ka'aba wa hiya al-Ka'batu musharrafa ita ce Ka'aba mai madaukakiya tatufu kullu yawmin sab'a takan yi zagaye a kowane ne su bakwai likulli wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin al'afaradun nan wa huwa fi makanihi alhalin yana gidansa ko yana wurin sa zamne maganar da ka ƙaryata ta Nasiru Kabara ka nuna ma mabiyanka cewa ƙarya ce suke yi bayan da za a yi Ka'aba ta zo ta zagaye wani mutum to gashi malaman ku sun faɗa ku da kanku cewa Ka'aba ta kan zo ta zagaye kowane ɗaya daga cikin al'afiradu yana nan zamani a wurin shi. Ina shuraren me za ka cewa, shin za ka ƙaryata wannan irin yadda ka ƙaryata wancan wanda hakan shi ne adalci, ko ko za ka ce wancan ƙarya ce saboda ɗarika ƙadiriya ce makiyanku ne, ka ce wannan gaskiya ne saboda mabiyanku ya faɗa shi ne mabiyan ɗarikar tijaniya. Kuma na san kun san menene matsayin malam nazifi a wurinku, wanda ke da littafin adduratul kharida. wanda malaman tijjaniya sun yabe shi sosai kamar yadda ya zo a cikin tabakatu tijjaniya sun bayyana cewa malami ne wali ne mai girma game da abin da ya shafi wallafe wallafe a cikin ɗarikar tijjaniya fiqhunta da kuma sulukinta kaga malam nazifi ya tabbatar da irin abin nan da ka karyata na nasiru kabar cewa al-afradu suma ka'aba ta kan zo ta zagaya su muna jira mu ji amsarka shin wagga ma ƙarya ce in ƙarya ce ka yi adalci saboda addini kake so ka tabbatar gaskiya kake so ka tabbatar ƙarya kake so ka kore yana yanzu muna jiran amsarka muna son kuma ka yi jur'a irin yadda ka yi can da babban murya da izza ka ce malam nazifi ƙarya ce yake yi babu wani al'afaradu da ka'aba za ta zo ta zagaya su ‘yan uwa masu jimu da shuraren mu ku kuma mizani ne abin awo ku duba ku gani ku ɗauki abin da yake daidai ku yi aiki da shi abin da ba daidai ba ku nisance shi duk yadda kake son mutum kake girmama shi kar ka bi shi cikin abin da yake ba daidai ba saboda gaskiya ita ake ɗaukakawa kan kowa da komai wannan shi ne ƙarshen abin da zan faɗa da nasiha kyakkyawa zuwa ga wanda aka ruɗe su daga cikin mabiya ɗariƙar tijaniya Allah shiryar da su malaman su ma Allah shiryar da su su bi gaskiya su gane ta su nisanci ƙarya su bar aiki da ita su bar kiran mutane zuwa gare ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh